بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تسنجي تهنون دعلا فيها قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau muna goma ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara lissafin turawa muna ashirin da shida ko ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun kwana karatu ne akan hadisi na ɗari da ashirin da shida karkashin babin da yake magana akan shikayatul jari kai karan makwabci yau kai tsaye za mu tashi akan babi na gaba a kuma karkashin hadisi mai lamba ta ɗari da ashirin da bakwai babu man ala jarahu hatta ya babu wanda ya musguna wa makwabcinsa har sai ya kuce daga inda yake zaune حدثنا إسام بن خالد قال حدثنا عرفة بن المنذر قال سمعت أبي سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك shi hadisin an karɓo daga sauban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba waɗansu mutane guda biyu ya tasaramani da za su yi gaba ɗayansu ya yanke wa ɗayan mu'amala ba ruwan ɗaya da ɗayan fauka salasati ayyamin kuma abin ya yi zafi har su wuce kwanaki guda uku fa ya haliku ahaduhuma ɗayansu ya rasu ine fa mata sai kuma dukkaninsu su rasu wa huma ala zalika alhali suna kan haka min almusaramati na wannan gaba din illa halaka jami'an fa sai sun halaka baki ɗayansu fa mata lokacin da ɗayan suke gaba in ɗayan ya rasu to wanda ya kira ya fashi ma kamar dama ta kwace mishi lokacin dan uwan ne yana nan za su yi sulhu su daidaita in ɗayan ya fara tafiya to shi ma ba da za su gyara shi ma haka zai rasu suna gaba da dan uwan shi dan ba a yi gyara din ba shi ne ce to fa yahliku ahaduhuma ɗayan ya rasu fa mata sai zaman to dukkanin biyun za su mutu ne wa huma ala zalika min al-musarama alhali suna wannan halin na yanke wa juna wajen mu'amala gaba illa halaka jami'an dukkanin biyu za su tashi a ranar gobe alkiyama suna halakakku Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa ma min jarin yace ba wani makwabci ya zulimu jarahu da zai zalunci makwabcin shi wa ya qarahu ya rika danne shi rika takura mashi wata sai gurin makwabcinsa ne bola wajen makwabcinsa mazansa makwabcinsa komai ya taso jujinsa da kazantarsa da bala'in shi makwabcinsa sai mai karamin karfi ne ba yadda zai tun yana hakuri yana jurewa yana hakuri yana jurewa har ta kai an kai matsalar da babu yadda zai iya yi in aka kai wannan hali ba ma ke ga ya bar unguwar ya fi masa alkhairi ko ya bar gidan shi ya fi masa alkhairi shine malam manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa hatta ya amidahu zalika ala an yakhruja min manzilihi har ya zama to hakan ya kai shi ya fice ya bar gidan shi illa halata ko illa halata ba sai lalle wannan makwabcin da ya musguna mashi ya halaka Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka kenan musguna wa makwabci da cutar da shi har ya bar gidan yana jefa mutum cikin halin halaka Allah ya tsare mu sai ce babu zari yahudi babu magana akan makwabci ba yahudi to idan mutum da mako ba yahudi yake makwabtaka ba musulmi ba ya za a yi wajen mu'amala da shi shi ma yana da hakkin da ya kamata a tsare mashi baya bukatar a musguna mashi إن حديثي نقل يكي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو yace na kasance a wajen sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Amr wa gulamuhu yasluku shatan yaransa kuma yana fete wata tunkiya ita shatu ta kan dauki daga cikin dabbobi guda hudu ko dai rago ko tunkiya ko dan akuya ko akuya dukkanin su tana dauka to yana gina shi sai shi Abdullahi bin Amr ce ya gulam yace kai yaro idan faranta in ka kare fiɗa da sassarawa fabda abi jari na yahudi in ka tashi rabo fara da wannan makwabcin namu wannan bai yahudan fabda abi jari na yahudi fara da wannan bai yahudan fa qala rajulun min alqawm to akwai wani mutum cikin jama'a da suke zaune kusa da zuwa dan amru kenan ya ji an ce idan an fara rabon arziki rabon wannan naman da aka yanka a fara kai gidan bai yahudi sai ce al yahudi aslahaka allah ba yahude ba kace Allah ya gyara al'amarinsa yana tambayar sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahude ba aslahaka Allah Allah ya gyara al'amarinka su ma sahabbai akwai kalmar yahuda ake gaya musu akwai kalmar aslahaka Allah eh Allah ya gyara al'amarinka yace to ba yahude ba kace yana so ya tunatar da shi ka gane ko ba yahude ne qala sai ce inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wasiya dangane da makwabci a kula da makwabci a tsare hake shi hatta hashina har sai da muka ji tsoro saboda yawan nasihar da manzon Allah yake auru ina har sai da muka gani a tunaninmu annahu sayuwarrihuhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ba makwabci gadan makwabci shi kaga wannan shi Abdullah dan Amru ne yawan nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi har sai da suka yi tsammanin cewa manzon Allah zai sanya makwabci gado a cikin dukiyar makwabci kamar shi kuma yadda Jibril ke masa wasiya har sai da ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tsammanin Jibril zai zo da sakon cewa makwabci na da gado a cikin dukiyar makwabci shi wannan yake gwada maka kenan in an wa manzon Allah nasiha an jan hankalin shi shi ma yana jan hankalin sahabbai yana musu nasiha shi yayi tsammanin za a sa gado sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tsammanin za a sa gado tsare wannan wasiya sai yasa yake cewa to an tashi rabo a sa arba yahudi amma fara ta kansa dan kar a manta da shi a jifa komai a jiki Allah ya samu gari babul karam sai babin da yake magana akan matsayi su da suka fi kowa daraja su waye suka fi kowa matsayi annabawa ko na'am wala mu ji bukari zai goyi banka حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة بن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم abu hurairah yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyun nasi akram waye cikin mutane yake cika matsayin akarami ko ayyun nasi akram wanne ne yafi daraja wanne ne yafi matsayi a cikin mutane qala sai manzon Allah yace akramuhum inda Allah atqahum wanda yafi kowa daraja yafi kowa matsayi a wajen mutane da yafi kowa tsoron Allah madaukakin sarki da haka in ka shigo masallacin nan ka tambawa ya fi kowa daraja sai mu ce wanda ya fi kowa tsoron Allah eh Allah kuma kadai san wasu tsoron Allah a cikin mu to wanda ya fi kowa tsoron Allah ne ya fi kowa daraja haka in ka tambaya a unguwan nan ko ka tambaya a garin nan wa ya fi kowa daraja to wanda ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa daraja ita kuma wannan takawa din tana cikin zuciya sai ubangijin da ya zuciya yake sanin girman takawar da take ciki wata kar wani nasa ta kai tafa'in wani ta tafa'in da uku wani tafa'in da hudu wani tafa'in da tara wani tafa'in da tara da dugo biyar in an rasa wanda ya cike ɗari ka ga mai tafa'in da tara da dugo biyar shine a karan gaba to ya fi kowa daraja a wannan gari din manzo Allah ya ce ayyuna fi akram akram ayyuna fi akram ya ce akramu inda Allah atqahu wanda ya fi tsoron Allah ya fi biyayya ga Allah shine ya fi daraja a wajen ubangiji qalu sai sahabbai suka ce laysa an hada nas'alu mu ba wannan muke tambayar ka ba eh ba magana ta tsoron Allah ba a'a kawai daraja ga magari waye fi kowa daraja haka ga magari a zo garin a cewa ku daraja ai muke tambayar ka sai sake ba wata amsa da bai suke da bukata ba eh sai in ba wannan ba to fa akramun nasi yusuf wanda ya fi kowa daraja a cikin mutane annabi yusuf ne nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah yace shi yusuf dan shi kadai ne annabi dan annabi kuma jikan annabi shi a karan kansa annabi ne baban shi annabi yaqub alaihi salam annabi ne ko haka kuma kakan shi fa annabi ibrahim alaihi salam shi ma annabi ne kaga kenan darajar sa tana cewa khalilur rahman annabi ibrahim alaihi salam yace to in magana daraja take daraja ta kare a gidan annabi yaqub ko ta kare wajen annabi yusuf alaihi salam nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah kamar an rage masa ma ɗaya ko na an rage an rage ɗaya ko eh ana so dai a danganta na darajar zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam amma in asali za ta yi har annabawan guda hudu ne shi a karan kansa annabi ne baban shi annabi yaqub alaihi salam annabi ne annabi yaqub alaihi salam dan jira annabi ishaq ne ko annabi ishaq alaihi salam dan jira annabi ibrahim ne khalilur rahman da haka annabawa guda hudu ne suka haɗu suka yi sassala shi sai ku san darajar ba karama ba ce ba ko shi kuma darajar annabi ibrahim kowa a duniya tukiya yake a danganta shi zuwa ga annabi ibrahim yahudawa suke annabi ibrahim nasu ne kiristoci suke annabi ibrahim nasu ne musulmi suke annabi ibrahim nasu ne yasa Allah ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen haka ne kule sai inna aula nasa bi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wanda yafi kowa dacewa da annabi ibrahim sune wanda suka yi biyayya ga annabi ibrahim wa hadha an-nabiyyu haka wannan annabi shi yafi dacewa da annabi ibrahim alaihi salam ko kuma shi kansa wannan annabi wanda suka yi biyayya da shi sune suka fi dacewa da shi to kenan kowa na so ya danganta kanki na na eh shi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi dacewa da annabi ibrahim sama da kowa to kenan idan daraja kake nema annabi yusuf in dai daraja ce haka a kalla a duniya a ce waye allah ya wa alfarma yawa daraja to annabi yusuf ne dan shi kadai ne annabi babansa annabi kakansa annabi baban kakansa ma annabi ne eh kuma yanzu ba wanda za a gutsarawa sai yanzu ba wanda annabi zai sake aihuwarsa ba wata mata da za ta sake sanin annabi an gama kuma ba za a sake ba har abada ce yanzu to hiya kowa daraja qalu sai suka ce laysa an hadha nas'alu mu ba wannan muke tambayar ka ba so suke matsalar ayi ta ta kare a cikin su eh laysa an hadha nas'alu qala sai sai fa amma adin al-arabi tasaluni ma'adin al-arab ana sana nabi ai an sifatil arab wa qaba'il al-arab to kuna tambaya ta ne akan nasabar larabawa akan kabilun larabawa kuke tambaya ta so kuke in ga muku cikin larabawa ya fi matsayi wa ya fi alfarma wata dangantaka ce ta fi matsayi a cikin larabawa qalu na'am bogaye kalu na am suka ce kwarai manzon Allah ne muke tambayar ka so muke ka ce gidan suwa ne ko gidan suwa ne na'am kada sai ce fa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqihu har yanzu dai an ki ba su wasu suke yace fa khiyarukum fil jahiliya manyan ku dattawan ku masu matsayin ku lokacin ana jahiliya khiyarukum fil islam su ne manyan ku cikin musulunci idan faqihu idan sun fahimci addini kuma ai kowa ya san babban shi ko eh ku koma cikin kabilar ku wata kabila ce ta fi daraja lokacin kuna jahiliya su waye suka fi matsayi lokacin ana jahiliya to yanzu ma da aka musulunta wannan matsayin yana nan nasu bai rago ba matsawar sun karɓi addini sun fahimci addini to matsayin su yana nan ba zai rago ba khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idza fasihu sai zama to kenan wannan gaba ta ƙarye kamar wata ka'ida ce mai tsada take ajiye mu kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbaka ta aikace lokacin da ya kalla musulunci ya rubuta wa dukkanin sarakuna cewa yana kiran su zuwa ga addini yana ga musu in kun musulunta kun bi addinin musulunci ba abin da za mu taɓa na ku abin da muke da bukata kawai kai musulunci yake nan kowa ya rike tujerarsa sarki yana matsayin sarki waziri yana matsayin waziri wane ne yana matsayin wane ne kowa a bari akan kujerar sa babu wanda za a ce ko da bisa kai da addinin musulunci in dai ka karɓi musulunci to musulunci baya rage maka madaraja baya rage maka girma sai dai ƙara maka girma ya ƙara ma daraja khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqahu da haka kira aka tambaya ku kowa daraja cikin mutane mai fete ansa daidai da wani hadisin da muka karanta wanda ya fi kowa tsoron Allah idan ba a kalle ta ba ta fuskar tsoron Allah wa fi kowa daraja to na a amma zuwa da annabi Yusuf annabi Yusuf ne ba ji a kai yanzu haka wani muka kalli ai mun dauki ma'aunin tsoron Allah ba muna so mu gano wanda ya fi daraja kowa da ya kamata mu dauka na wanda suke da shugabanci lokacin ana al'ada ana maguzanci yanzu ma da sunna ta zo in dai sun karɓi sunna suna aikata addini wannan matsayin nasu yana nan sai kar mu shiga siyasa ko na na babu ihsani ila albarri wal fajir babin da yake magana akan ana kyautatawa ga mutanen kwarai da mutanen banza in kyautatawa ta zo kowa ana kyautata mashi kai dai idan alkhairin ke zo a matsayin mutumin kirki to kyautatawa kowa حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن ابي حفصه عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفيه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ai faɗin Allah maɗaukakin sarki ba wani sakamako na kyautatawa face kyautatawa duk wanda ya kyautata bai da wani sakamako face shi ma a kyautata mashi qala to shi Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa hiya musajjalatu wannan ayar musajjala rubutacciya ce tabbatacciya ce ailil barri wal fajir tana nan akan mutanen kwarai tana nan akan mutanen banza duk wanda ya kyautata to Allah zai kyautata mishi kuma an ka tashi kyautata kyautata ga mutanen kirki kyautata ga mutanen banza duk wanda ya kyautata ka'ida ce hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan duk wanda ya kyautata za a kyautata mishi kuma suka yi sunan rayuwar kamar haka take inda za ka samu arne ne fi ka kyautata wa mutane sai Allah ya ka tausaya mashi sama da kanka shi a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hore masa makwabtansa ne makusantansa ne yana ɗaukar nauyin mutum goma mutum ashirin mutum talatin sai ga Allah kamar ƙara buɗa masa yake hal jaza'u ihsani ila ihsan in ba na boye wata hikima ta ubangiji sai kaga arna ana lissafa su cikin masu kuɗin duniya amma yadda tsaga dukiya ta su ce sun rabar ko sai ga idan shekara ɗaya ta biyo ko shekara biyu ga suna sake doma da su a ƙodolo ɗaya masu kuɗin haɗe sun ɗauka sun bada kamar alƙawarin ubangiji kenan hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan to kai ma idan kana neman kyautata a wajen ubangiji kyautata da Allah madaukakin sarki ya hore maka to kai ma wanda suke kusa da kai su jira din abin da Allah madaukakin sarki ya baka mun taɓa bada labarin wani mutum ne ta cikin tabi'ai yace shi yayi alƙawari in dai ya ji daɗi to wanda suke tare da shi sai sun ji daɗi yana zaune a majalisa in ka kawo kyautar dubu ɗari ka bashi don Allah da duwan da yake ne kyarda dama sai duba hagu sai gaskiya sai dubu ɗari in aka yafa uku uku nan ya kuke gani sai me ka masa to kai ma an ga uku kai ma an ga uku kai ma an ga uku kai ma an ga uku ai mutum ashirin ne a kusa da hiba ma kin raba uku uku ya raba dubu sittin kenan ko sai ta da dubu arba'in sai ya gidan ita ma gidan san aka je kai gidan san ji za su wanda ya zo gidan san an yi abinci ko an yi abin ma daɗi za a ji sai ga Allah ya sake buɗe ta kofa sai a sake kawo mishi hal jaza'ul insani ila al-insan da yawa za ka kai ma aikata kayi ka wanda lokacin sai ka fito da gida naira goma ka kadai wani almajiri in ya tambaya ko wani makaho ko wani mabukati sai ka hakura ka ɗauko naira goma sai ka bada sai kan Allah ta mike kafin ka tana zaka je gona ma ka saka jidar ko ke naira dubu sai ka je kana ta Allah naira goma ka kai na bada amma haga ikon Allah kafin inda zan je an mun kyauta ɗari biyar ko an mun kyauta naira dubu wannan alƙawarin na ubangiji ne hal jaza'ul ihsani ila al-insan duk wanda ya kyautata to insha Allah zai ga sakamakon kyautatawa tun a nan duniya kafin kuma a koma lafiya Allah baya kunya son da yake aikin alkhairi قال أبو عبد الله أبو عبد الله يكي سوى قال أبيد أبيد يكي سوى مسجلة أبن دا أكي نفي دا مسجلة أي مرسلة wannan aya take take ba ta da baibai kowa ya yi kyautata za a kyautata musu ba mata da baibai ce mai imani ba ko sai musulmi ko sai ahadin sunna ko sai in waye babu wannan da baibai in waye kyautata to bai da sakamako a dalilin wannan kyautatawar sai dai ga kyautatawa bambanci kawai idan an je lahira shi musulmi idan ya kyautata to a kyautata mai a duniya a kyautata mai a lahira ajidu bushra a masa abun da yake zai ji daɗi a duniya kana alheri kana kaza kana waye to ajidu bushra tsaka sai ga Allah ya sa mutane suna kaunar ka suna girmama ka suna mutunta ka wannan wata bushara ce ta gaggawa Allah madaukakin sarki ke maka in ka mutu kuma sai ka tada sakamakon abin da kake aikata gobe lahira har ne kuma fa in ya kyautata a duniya zai ta sakamakon kyautatawarsa a duniya sai dai idan ya je lahira fa nan ne ba abin da zai samu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shi ba abin da zai samu a lahira bambancin kyautatawar musulmi kenan da ta arne shi arne zai ga kyan abin a duniya amma shi musulmi ya ga kyan abin a duniya ya ga kyan abin a lahira in ka za ga almajirai da suke masu tallatu da safe in suka je shago a ranar an haifu ya suke a bada in suka je shagon musulmi musulmi suna suke a saya a bada kowa so yake Allah ka maka kasuwa Allah ka masa alheri a kasuwa sai yanzu Allah da kuma kowa ya aka masa alherin sa ko rabon sa daidai gwargwadon abin da Allah ya tsaga mishi amma sakamakon ladan musulmi ne kaɗai za su samu a gobe lafiya babu fadlu man ya'udu yatiman da wannan kamar mun gama da babin makwabci kenan Imam Bukhari kai tsaye kamar ya shiga wani babin kenan babin da yake magana kuma akan marayu yanzu an gama da makwabci duka hadisan da muka karanta wata ƙila zaman gane makwabtan mu suna da girman daraja suna da martaba an hana a cutar da su an hana a gallaza musu duk wani alkhairi a fara da su duk wata kyautatawa a yi musu in yana rahin lafiya a duba shi in yana da bukata ta biki ta waye a taya shi murna in ya fada cikin matsala haƙƙinsa ne a jajanta masa in ya rasu a mai addu'a a raka shi da kai a ta dabba shi a dufatin da muka wuce ba a so ka cutar da dabba shi cutarwa ce a gare shi in an takura masa an baka dama an bashi dama ya yi ƙara ya fito titi dan a ne maka gyara ana yana nuna maka girman matsayinsa ko in kuma ka takura masa har ya fice to fa ana kirga ka in ba su aka yi wasu cikin halakakkun mutane da haka duk yadda za a yi karka takura makwabcinka to kuma sai marayu yanzu ka gama lafiya da iyayenka ka gama da uwa lafiya ka gama da mahaifi lafiya ƴan uwa an gama lafiya kalau makwabta lafiya kalau to sauran ko marayu fa da iyayensu suke da suwa su busu su suna da haƙƙi ko ba su da haƙƙi to su ma suna da abin da ya kamata a rike musu Imam Bukhari dan garo ta kansu me ya falalar wanda ya dauki nauyin maraya haddathana Isma'il qala haddathani Malik an Saul ibn Zayd an Abi al-Ghaib an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da mutum tabbata a gare shi yace as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل من الله يأتي السائي على الألمرة mai ɗawainiya a wajen zawara ‘yar ta kaba ita ce al'armala mijinta ya rasu ya barta tana ta kaba ko ta ƙare ta kaba wanda ita ce ake kira armala to wanda yake ɗawainiya a kan irin waɗannan matayen da mazajensu suka bar su aramin wani masaki da kuma miskine masu ƙananan ƙarfi to wanda suke zaman tuwa miskine masu kananan karfi marayu su ne a sahun farko shi yasa Imam Bukhari ya kawo hadisi sai ta kal mujahidi fi sabilillah kamar mutumin da ya fita jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki yanzu da ba a son ba a yin jihadi in kana so ka samu matsayi irin na masu jihadi to wanda aka mutu mazajensa suka mutu suka bar su in ka ɗauki albahirin ka tunawa da su in Allah ya sa ka girbe amfanin gonar karin ka tunawa da su in za ka yi zakarin ka tunawa da su in wata beta ta zo ka tuna da su to sai Allah ya rika baka lada irin na waɗanda suka yi jihadi kal mujahidi fi sabilillah in ba wannan ba abin da za ka gane ladan wanda yake kula da ƴan takaba din wannan da waɗanda suke marayu da masu ƙananan ƙarfi sai ce wa kallabi yasumun nahara daidai yake da duk mutumin da yake azumtar dukkanin yini duk yini yana azumi mun kuma san ladan azumi ba wanda zai iya kirga shi in ba ubangijin da ya ce ayi azumin ba kowace ibada an ce ga darajar ta ko ga ladan in kai sadaka an ce ashru amsaliha ko ko ka matsale zar'in ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin li'ati salma mi'atu mi'atu habba kamar shuka ce ta fito da zangarniya guda bakwai a jikin kowace zangarniya a samu kwaya guda ɗari wata ƙillar da ɗari bakwai kula da ɗari bakwai azumi ko sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daraja 25 fi hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abu Hurairah yace daraja 27 to amma ladan azumi fa sai yace asamu li wa ana ajibi azumi na wane ni kadai zan bada ladan shi Allah ubangiji da yake yace ai azumi shi kadai ya san me zai bada a dalilin azumi to sai aka ce maka in kana kula da waɗannan masu ƙananan ƙarfi to ladanka a duniya irin na wanda ke azumi ne kullum wa ya umul laila kuma idan dare yayi sai ya dora da tsayuwar dare tun daga karfe 8 na dare ko karfe 9 na dare in ya karba Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar ba zai daina ba sai lokacin da alfijir yake to zai sallar akubahi kuma kafin bai sallar sallar akubahi zai yi saur sannan ya sake dorawa kan azumi a wannan mutumin kace a kawo shi alada fa sai dai abin da Allah ya yi to amma kana zaune kawai dan betar da zaka dauka ka kula da wanda matutun tsero ka kula da wanda ake da kananan ƴaƴa a hannunsu ka ba su adali ko marayu unguwar ku dan tsinka musu uniform dan ba su abinci in sun fito aka makaranta naira goma naira ashirin ba su kuɗin makaranta wannan abin da za ka aikata ladan mai azumi ladan mai tahajjudi za a baka daddare kuma ko da ɗan ƙaramin abu ne za ka bada ba a ce ba dole sai ka musu gumar wani lokacin ya ga yanzu kamar an maida shi wani biki mutane ba sa kula da marayu sai dai a yi tara kuɗi in an zo rufe tafsiri a gurare daban daban yadda an ce a asusun marayu an tara kaza ya koma kamar biki abin da ake da bukata kowace rana marayu suna da bukatar agaji ba ma ki ai wani special akwati saboda azumi da harkokin biki da wai amma kullun ya kamata mutane su ke ji a jikinsu ko kuma duk sati abin da aka samu nan marayu a raba wa marayu a ran nan ba ma ki kuyi ta tarawa su kuma suna kan azaba kafin azumin ya zo shi shekara guda suna da labaici to ya kamata duk sati idan an tara duk sati a gasuwa za a tinkara a rage musu matsalolin ko kuma kowace unguwa su san me yake kuwaye marayu su me zamu wa waɗannan marayu ya kamata ya zama to akwai wannan tsarin ko kuma ni a karan kaina ko kai a karan kanka akwai marayu guda goma a nan gari ko akwai gurabi goma unguwata ina ga iyaka abin da zan iya zan iya daukar mutum uku uku duk wata ko mutum ɗaya ɗaya duk wata wannan watan yawa na ɗinki wata na gaba samu ɗaya wata na gaba samu ɗaya kai shekara ta biyu kusan kowa ka masa ɗinki na ɗan naira dubu ɗaya ko dubu da ɗari biyu ko dubu da ɗari uku ya wadatar wani in ya kama kuɗin makaranta ya rage wani in ya kama da kwanan shinkafa ko da kwanan hatsi guda biyu ya rage an rage yawan matsalolin da suke faruwa a cikin gidajen wani ya ga gidan an ci an koshi an almubazzarantar an koro mu gudunya wani kuma ya kwana da shi ba to in dai muna buƙatar daraja ya kamata lalle waɗannan matan da mazajen su suka tafi suka bar su wala ya kamata ya zamanto ana kulawa da su wani ba wuce yana cewa babu mai hankali sai fa irin waɗannan matan ba matar da take da hankali ta irin waɗannan matan wanda mazajen su suka rasu suka bar duk mace za ka tada ta akwai rawar kai akwai gilgilwa eh akwai tsaye tsaye in mijinta na mata magana kar za ka ji ta a tsaye amma da an ce mijinta ya rasu to lokacin da za ta fara gane karatun rayuwa kuma ba dabarar ta bace yanzu ne ake so a jarraba ta kasa inda rayuwa ta sa gaba to lokacin da ta yi la'asar ka gane inda rayuwa ta sa gaba ka kawo mata agaji to lokacin nan kana da abun da za a baka a wajen ubangiji lalle ya kamata a baka wannan yaro za ka gan shi ya taso cikin nagartarsa da kuzari da lafiya amma baban sai na rusa ya ganki kawai kwalam gaba ɗaya yayi kasa sai ya ganki kawai lamu lamu lamu abin sosai ba yadda zai haka duniya ce ta canja mishi to inda abin da za ka yi ka adaza masa ya dawo cikin hayyacinsa ya dawo cikin kuzari shi kana da ladan mai jihadi kana da ladan mai tsayuwar dare kana da ladan wanda yake azumi kullum Allah ba mu ikon taimakawa Allah ba mu ikon kiyaye babu fadli man ya'uli yatiman lahu babu falalar wanda yake daukan marayan da yake da dangantaka da shi حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أروة بن الزبير أخبره عن أروة بن الزبير أخبره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما ترمى عن الله تسي جاءتني امرأة مع هبنتان لها وتما تاتازو من tana ɗauke da ‘ya'yanta ‘yan mata guda biyu. Fasa'alat ni falam ajid indi illa tamratan wahida. Ta tambaye ni ba abin da na samu kwace ta bino kwaya ɗaya ta. Fa ƙaituha da haka da ta tambayan bare da dabinan ba kai rahi da ɗaki na ɗauko wannan dabinan na me ka mata fa akwai kuma sai na bata fa qasamat ha bayna ibnatayha sai ta tsaga wannan dabinan gida biyu ce ungwa ɗaya ce ma ungwa tsagi ɗaya kowace rabi ta ba sun makamar faraja sai ta miƙe ta kama hanya ta fice fa da kala nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ta fita sai manzon Allah ya shigo fa haddathatku sai ta bashi labari kaga abin da ya faru gidana fa kala sai manzon Allah ya ce man buliya bi hada ko man yali min hadhihi albanati shay'an wanda duk ya ɗauki nauyin waɗannan 'yan matan ko yaya yake man yali wanda ya jibinci min hadhihi albanati daga waɗannan 'yan matan shay'an wani abu na nauyi fa ahsana ilayhinna ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nari za ta zamanto masa garkuwa ne daga fadawa wutar jahannama da ka duk wanda zai duba wata mareniya wata ƴar karamar yarinya ya duba wani bangare na nauyinta ya dauka ba ba an ce ba kai dauki komai na nauyinta shay'an wani abu na nauyinta idan ka dauka to Allah madaukakin sarki sai ya sa waɗannan yaran mata sun zamanto maka kariya daga fadawa wutar jahannama abin da ka ɗauka kawai kai babu maki ka ɗauka kullum idan za ka hau makaranta ka zo ka kafi naira biyar kuɗin makaranta wannan naira biyar ɗin kaɗai da za ka ɗauka wannan ainihi ne ka ɗauka to in Allah ya kaddara ka mutu kana kan wannan aikin ko kana wannan aikin taros wani yarinya da izinin ubangiji za ta karɓi ce famsa ba za ka faɗa wutar jahannama kariya ce ba a kai abin da ka ɗauka mata duk sallah idan ta zo idan za ka wa 'ya'yanka ɗinki za ka haɗa da ita shine abin da ka ɗauka ya isa wani abin da ya dauka shine duk wata idan an yi albahi zai dauki naira dubu ɗaya ko ɗari biyar ya ba su rage wannan dubu ɗaya da zai dauka ko ya ba su ko ɗari biyar ai shi an ne wani abu ne cikin matsala ai ko kuma za ta yi maganin matsala wannan ɗari biyar wani abin da ya dauka kawai sabulun wanki wani abin da ya dauka sabulun wanka wani abin da ya dauka kawai gishiri ya dauka ko sukari ya dauka ko me ka dauka in dai ka jibinta to ubangiji Allah madaukakin sarki zai baka ladan wannan al'amari bara sana uwa uba ka rungu muka kawo gidanka to duk wanda Allah ya jarrabe shi ko kuma ya dauki wani abu na nauyin waɗannan ƴan matan matukar ya taimaka musu ya kyautata musu to za su zama to masa garkuwa ne daga wutar jahannama Allah ya sa mutane mu kiyaye babu fadlu man yaqulu yatiman min abawayhi babu falalar wanda ya dauki maraya wanda yake sun hada iyaye da shi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يأتي أنا وكافر اليتيم ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya fil jannati a gidan aljanna ka hataini kamar waɗannan mutu au ka harihi min hari ko kuma kamar dangantakar wannan daga wannan ko da ya ce ka hataini ko kuma ya ce ka harihi min hari kamar dangantakar wannan da wannan shine yace shakka sufyanu shi wanda yake riwaya din sufyanu shine ya sauku shine ya shakku fil wusta wallati talil ibham shine ya shakku manzo Allah ce ka hataini ne ko ya ce ka harihi min hari shakkun na mai riwaya ne sai ka amma abin da yake nufi fil wusta wannan dan yatsan na tsaki a hide wusta ko wallati taliha wallati talil ibhama da kuma wanda take bin babban dan yatsa wannan ne ibham wannan ne babban dan yatsa ko wanda yake bin safa wannan ta tsakiya sai kuma a ta sabbaba kenan ko ko sabbaha ko sai kuma wannan manuniya ita ce alwusta da yake ta to kamar dangantakar wannan da wannan fikon da yake tsakanin su dan kisne ko kamar za su kusan yin kai daya to da wanda ya dauki maraya in dai ya rike shi yadda ya dace tsakani da Allah to bambancin matsayinsa da gurin da zai zauna a gidan aljanna bambancin fikon da wannan ya tsallake a wannan yana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gidan aljanna wajen in kenan kaga yana cikin firdausi manzon Allah na cikin aljannar firdausi a cikin aljannar firdausi an bashi matsayi na alwasila matsayi kwaya ɗaya tak da shi kaɗai ya dace da shi a duniya ko a cikin bayan Allah to sai aka ce kuna dab da shi to in kana dab da manzon Allah ya kamata lalle ya zama to kana cikin jannatul firdaus kamar ana gaya maka kenan ɗaukan nauyin maraya yana ba mutum damar shiga jannatul firdaus ga arhar da ta samu kenan ko في حديث نجبة حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر يتي أقوى ولي مرايا يحضر طعام ابن عمر yana halartar abincin Abdullahi dan Umar duk lokacin da Abdullahi dan Umar zai ci abinci wannan marayin yana zuwa sai a ɗauka mashi cikin abincin Abdullahi dan Umar fada abi ba amin za ta yaumin wata rana Allah dan Umar sai nemi a kawo abincin shi aka kawo fa qalaba yatimahu ya buga hagu ko dama ya nemi wannan maraya nashi baya na falal yajidhu bai same shi ba faja'a ba'da ma faragha ibn Umar bala dan Umar ya ci abincinsa ya gama abinci ya kare kuma sai maraya ya zo daga baya maimakon ya haushi da fada kai da ake kai mun daga abin da ake tunan dan bisa zaka tafi yau kaza da kaza bai haushi da wannan fada din ba fa da ala ibn umar bi ta'amin dokta ne zo an gama cin abinci babu sauran sai ce a je gida a karbo abinci a sake bashi lam yakun indahum da aka je gidan babu abin da ya saura barantana a ba wannan maraya fa da abu bi tawiqin wa asalin sai abdullahi dan umar ya nemo mashi tawiq sawik an ce abinci ne da larabawa suke yi sa galibin sa ana nika shi kamar da gari a sa masa abin da ya kama da zuma ni dai na kalle abincin bahaushe da yawa na kan ce mashi kamar alkaki ne zo dai ba yi dangantaka da alkaki ba shi wannan a gari ake barin sa ko da kwaba shi ake da dan dankon shi da lemon shi shi kuma alkaki a gurba wuce an soya shi ko kuma ka ce masa kamar nakiya ko ita ce sawik a gurin balarabe ko to a gaba masa da wannan sawik din kamar a ɗauko masa nakiya ko dakuwa na kwai ko wa asalin kuma sai aka haɗo da zuma fa qala sai sai dunaka hada ɗauki wannan fa wallahi ma gubinta ina ganin ai ba a shiga haƙƙinka ba ba gubinta ko ba a doki haƙƙinka ba bai ci hancinka ba ma'ana ba a rage maka abin da ya kamata ka samu ba يقول الحسن وابن عمر والله ما غبنا والله ba a doki hancinsa ba ma'ana abin da aka baki yana da kima yana da daraja maimakon aka maka tuwo aka rasa tuwo sai aka ɗauko nakiya da zuma aka baka ina ga ai ba matsala ko akwai ci gaba matsawar dai cikin ka lafiya kalau yake inda dan yunwa ne zuma da alkaki kuma ya tsada da matsala har yau amma matsawar ya dan yi nauyi ka da zuma da alkaki sarauta kenan kai ma sai ka har da kafa ɗaya kan ɗaya ka rike kirga in yatsa kar kar kar kar duniya ta yi lafiya ko na Allah ya samu dace to sai dai shi wannan hadisin malamai suka ce da iki ne bai inganta ba na'am na'am حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب حديثي نجبا عن كورة عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن ابي حازم في كمر أبو العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دق سهل بن سعد دق من الله صلى الله عليه وسلم ياتي أنا وكافل اليتيم ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya fil jannati haka za kamar haka nan muke a gidan aljanna wa qala bi usba'aini sai yace da ɗan yatsunsa biyu as-sabbabatu wal wusta hannun sabbaba hannun kashi wal wusta da hannun tsakiya ko da ɗan yatsun tsakiya sai haka da hannayen shi galibi karmar kala idan ta zo a hadisi tana nufin aiki ba tana nufin furiti ba ko qala bi yadayhi hakaza hannu yana magana ne ana nufin sai ya aikata haka da hannayen shi qala bi isba'ihi sai ya ce da ɗan yatsun shi as-sababati da wanda yake wannan nakahe wal wusta da ɗan yatsun tsakiya kamar haka ne matsayin su suke daidai da hadisin da muka wuce a baya kenan ko da haka matsayi mai ɗaukan maraya ko da kwaya ɗaya mai tak ko maraya nan fa ko da kura da dangantaka da shi karka ɗauka sai maraya fa na nesa babanka ya rasu ya bar ƙananan ƴan yara ƙannuwanka to ka rungumi wannan ƙananan marayun ka rike su jikinsa ka ɗauki wannan tsawaniyar tasu kana fada wannan lada shi yasa tun farko ma yake ce masa man yaqulu yatiman min abawaihi wanda ya ɗauki nauyin maraya wanda yake suna da dangantaka da iyayen shi guda biyu ko dai baba ka ce bayan babanka ya rasu ta je wani gida ta yi aure ta haihu kuma sai mijinta ya rasu dan da ta haifa a wannan gidan ka runguma ka rike shi an ma maraya ne kuma kananta ne kuna da dangantaka da shi in ka ɗauki wani ɗaure ta safa kana da wannan alfarma ɗin ko marayan yayanka ya rasu ya bar su ko marayan kananta ya rasu ya bar su wannan in ka ɗauka ka rike fa kana da lada ko babbanka ai na dangantaka da babanka su ma an ka ɗauki marayan su ka rike wannan alfarma tana nan ka ɗauka sai maraya na kan titi yanzu kuma mun shiga cikin wani hali sai dai la haula wala quwwata illa billah in kaga an mutu ana rububi zan rike zan rike akwai kwandala eh inda kwandala kowa yana faɗa ya za a yi dan uwana uwa dai uba ya ce ba za a bani dan sa ba yanzu ga ana faɗa in kuma ya rasu ba komai sai ga kowa na fice fice ai da mun hana yawan aure auren nan ba ga irin ta ba ko ya rasu amma ana kakaro laifin sa saboda haka za a cika riga abin shi ai ga hinan wannan matar ta san maras kunya ai ga irin abin da muke hango mata kenan ba ta ganin mutuncin kowa to ga hinan mijin na ta rasu wai ma'ana kenan wai an kafa hujja da ba ta ganin mutuncin ba ba ta umarayin kamar kenan sai an samu wani laifi da za a alamanta sai a bar ta da yara ita kuma baiwar Allah ne ya ganta nan ita ce nan ita ce nan kwana biyu ga ta fara kosai ta fara wake da hinkafa ta fara kaza an fara kama kame tun ana ganin ta fara sai kaga ta fara dawowa tarwada sai ta fara dawowa baka sai ganta kamau Allah dai rufa asiri wallahi abin da tausaya mafita da gaske to amma da al'umma za a mutunta wannan ya dauki daya wannan ya dauki daya wannan ya dauki daya a raba su aure aure kamar tattabaru ba matsala wani ya ji biyu wani ya ji biyu wani dauki ɗaya hada da ɗansa wani dauki ɗaya hada da ɗansa wani dauki kaza to sai ga abin ya dawo wata gidan ta zuwa ta zuwa ta gaba kowa da haka da tayi wanka ta fesa haka da ana kawo ita kabar mata mutuwar ba sai ga wani ya zagiyo ya dan zo hira da yamma wallahi ba dan dai ina da kamar ban kai wani da ya rasu ba ko alhaji wani ina gada za mu tsaya da mun rufa wa juna asiri saboda ya ga asirin ta a rufe samu an da bakwai takwas a gaban ta wajen zage ko yake jin tsoro wannan zamanin kowa yana jin shi eh mai biyu ma kuka yake mai ɗaya kuka yake samari ma kuka suke to wata kuma tana nan da kandi bai guda takwas ko guda bakwai sai ga alhaji wani ma kowa sai ya jinjina gaskiya to amma an da za a yi mutunci kowanne ya ɗauka wannan ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki ɗaya kana ciyar da bakwai in ka ɗauki ɗaya ka ƙara a ciki zaka jin Allah da tantin za ka je ba zai girgiza ka ba to haɗa da shi wata kalma maki abin da ayyan za su rage in ya ci wannan ragowa ya wadatar masa kuma Allah ya ga dama sai ga ba mamaki shi wannan mara ba ne rufin asirin ka da nawa ne suka rike marayu da tafiya sai tafiya za ga marayu sun da kuma su ne gasan su rike ƴaƴan naka su rike matanka su rike ka kuma shine marayu ƴaƴan naka na cikin ka kuma su kasa ma amfanin komai wannan fatin a duniya kenan amma za ka rike ka rike dan Allah dan abin da manzon Allah ya faɗa ana wa kafiru da yatimi fil jannati hakaza kamar haka za ku tashi da manzon Allah a gidan aljanna Allah ya samu dace حدثنا موسى قال حدثنا علاء بن خالد بن وراق ابن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم Abdullahi baya cin abinci wani Abdullahi kenan wata kala Allah ibn Umar wata kala Allah ibn Mas'ud wata kala Abdullahi wani wannan ba magana mace ta ilimi Allah magana ta ilimi kai ta Abdullahi ibn Mas'ud ne to amma Abdullahi zai zama to akwai Abdullahi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana la ya'kulu ta'aman shi baya cin abinci in dai an zubo abinci to ba zai zuba ya ci ba illa wa ala khiwanihi yatimun face akan dining table din shi shine hiwan alma'ida ma'ida tu ta'am face wannan teburin da aka aje abincin sai an samu barahi ma aka guri ya zauna daga in abokan sa ya gayyato za a ci abinci in aka yi an samu maraya kowa idan ya zuba plate sa kuma maraya ya zuba ya koma gefe shi ma ya kalla ai gawa na gawa na gawa na yau ni ma na zuba ina da yake ji ma fa aka yana da matsayi yana da alfarma har ma ranar sun ci abinci da wani da wani sai ga wannan shi abin alfahari ne a gurin shi to wannan shi baya cin abinci har sai an nemo maraya shi ma sun ci abincin tare da shi kaga wannan ita ma sunna sai mai kyau akalla kenan ko ba za ku ci tare ba in ka ci a ga wani abu a ciki sai zama to kamar ka maidawa kanka doka ce in ka ci ka zaci abin da za ka rage na wane ne marayan wannan a maida kwanan ka guntun kwanan ka nasa ne shikenan ba ka da asara ai ka gama ci ka koshi in gidan ka sun ci nasu kafin ka zo to wannan abin da za ka rage a sa doka na wane maraya ne shikenan in na makara ban zo ba a tsakura masa a rage mun sauran magana ta kare babu khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi yace mafi alkhairin gida a cikin gidajen musulmi baitun fihi yatimun shine gidan da suke da maraya yuhsanu ilayhi kuma ana kyautata wannan marayan a gidan حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن ابي عن ابن ابي عتاب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه mafi alkhairin gida a cikin musulmi gidan da yake akwai maraya ana kyautata masa gidan gidan da yafi kowanne alkhairi wa sharru baitin mafi sharrin gida fil musulmi da cikin musulmai baitun fihi yatimun shine gidan da suke da maraya yusa'u ilaihi amma ana musguna mai ana takura masa wannan shine mafi sharrin gida a cikin gidajen musulmi sai sai ana wa kafirul yatimi ni da wanda yake daukar ɗawainiyar maraya fil jannati a gidan aljanna ka hataini kamar haka nan muke yushiru bi isba'ihi yana ishara da ɗan yatsunsa guda biyu ne kamar da muka yi ta wucewa a baya malamai suka ce shi ma hadisin da iki ne fa sai gabas da ta karhe ana wa qatil yatimi fil jannati ka hataini wannan ta inganta amma mafi alkhairin gida gidan da yake da maraya mafi sharrin gida gidan da akwai maraya ana musguna masa wannan bata inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma anan zamu kwana wanda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace kafin mu karanta tambaya akwai ɗan uwa da muke tare da shi kuma matsala ce gaskiya ta rahin lafiya sananniyar rahin lafiya kusan mun san da rahin lafiya to kuma dai gaskiya ta kai da gargarar da karfinsa ya kare yana da buƙatar a agaba mashi dan kai iyalin shi asibiti da kuma operation da za a yi mata gaskiya karfinsa ya kare kuma ana da buƙatar kuɗi don haka wanda Allah ya gode musu taimaka da abin kirki za a kai ta dai aminu kano ne a nan za a mata operation da kwanciya da za ta yi da wai kuma hakika gaskiya akwai karamin karfi matuƙa kafin mu karanta tambaya da Allah a samu ƴan uwa ko guda biyu uku ne su zagaya bangaren mata ma da Allah a samu wata su zagaya kuma da Allah ƴan uwa su taimaka da abin da Allah ya hore musu tambayoyin da muke da akwai wanda yake assalamu alaikum malam idan hadisi ya zo da zance akan maza shin za ka iya canza usulubin ya koma kan mata idan za ka faɗakar da mace ko kuma je da sole da hadisin ya zo da usulubin mazan e galibin usulubin qur'ani da usulubin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ana yin magana ne da maza kai tsaye amma dukkanin magana da aka yi da maza kuma daidai lokacin ana magana da mata kuma dukkanin magana da aka yi da mata ana magana ne da maza da aka ba wani bukatar canji in dai ba ce ba kadai wannan magana ta maza ce har mata a ciki eh ka faɗa da ukulubin da ya zo amma dai saƙon har maza har maza haka yake a ciki ina ce har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi wannan me yasa duk saƙon Qur'ani sai da maza ke magana Allah ya saukar da aya dan ya warware al'amari din duka abin da aka yi da maza da matan duk ɗaya ne innal muslimina wal muslimati ko innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal qanitina wal qanitati har zuwa karshen aya din da kuma wannan da take cikin suratu ali imran Assalamu alaikum, Allah taimaki malam ya ƙara wa malam lafiya amin. Malam tambaya ta anan shine akwai surar da take ɗauke da bismillah biyu a cikin Qur'ani? Eh akwai mana ko? Surar take ɗauke da bismillah akwai bismillah a farkon ta kuma can da aka yi cikin Annabi Sulaiman ya rubuta tambaya wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Tana ɗauke da bismillah guda biyu. shi yasa kuma malaman suka ce ma dan kan lissafin bismillah ya karye a cikin alqur'ani yasa aka cike aka cire ta farkon suratul tauba da ban ka dauki wannan ta tsakiyar ka dora a cikin suratul tauba za ka samu lambar bismillah a qur'ani ta fito 114 Allah ya sa mu dace Allah ya kara wa malam lafiya ya kai shi gida lafiya amin malam menene hukuncin sa kwalli a addinance sunna ce insha Allah ta'ala hadda azumi ana sawa eh matsawar kwallin kwalli ne eh akwai wanda suke asiri da samu da kwalli ko in ba sihiri ba suka yi da samu in dai kwalli ne da sunan kwalli ya sa to sunna eh malam ina tambaya musamman wanda yake neman yar zawara haka ko budurwa in ya san ta je ta ganshi garau ni ma ya fito ko babu laifi sai ya sa malam ina tambaya dangane da baiwar da Allah ya bawa yan biyu to wani ce maka mana yan biyu suna da wata baiwa ta musamman ne a addini wala ni dai ban santa ba gaskiya sakamammiyar baiwa da aka ce wannan baiwar ta yan biyu ce ban santa ba wallahu ta'ala alam amma a hausance an ce dai suna da baiwa suna iya lalata abinci suna kunama suna maciji ko suna makance ido suna sa ciwon ido wata ƙyaldun suna da alaka da tamfa-tamfa da wane ne wata ilba sani ba kuma ko idan ransu ya ɓaci Allah yana tausaya musu saboda ko su ta ka wahala da za su fito saboda haka sai ga in suka wani abu Allah yana karba amma dai hakikanin baiwa a ce ga ta alqur'ani ko hadisi gaskiya ko da akwai wallahi a'lam gaskiya ban san ta ba eh kuma gadi mutane sukan dauka an aka ce Hassan da Hussein ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jikin manzon Allah sukan dauka yan biyu ne fa su Hassan da Hussein jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan biyu bane wa da kane ne sau ɗayan ne aka sa mashi Hassan ɗayan aka sa masa Hussein da aka yi gaba aka sa wa ɗayan hukufi eh kawai suna ne aka kalli hasan din yake fitowa a ciki amma ba in biyu bane ba assalamu alaikum malam hadisin da yake magana kan na Aisha ta yi wa manzon Allah abinci tana haila ita akuyar har akuya ta ɗauka ko kuma yace ki ɗau ki karɓi abin da ta ɗauka na abincin karki to ci makwabcinki akan dabbar shi malam ya nuna ya halatta a ci abincin da dabba ta ci eh ya halatta idan dabba ta ci abinci kai ma in ka ci babu laifi matsawar ya tabbata dabbar ba ta da abinci kuma ta yi aikuli ma a darai abin da kika rika ki dauka ba lalle bane duk ya shiga bakin ba matsala musamman akuya ko cinciya wannan ba su da wata najasa ko wani datti da ba za a iya yi bai wannan yasa ya halatta har a jigon su ana iya yin sallah kuma hatta fitsarin su ba najasa bane hatta kafin su ba najasa bane ba dan yanzu a jigon akuyar ka da kahin fitsari da danyen fitsari da danyen kahi za ka iya kabbarta sallah kai sallah kuma ta yi lafiya kalin su jamfari a rigar ka sai dai kake yi dan tsafta sai dai kake yi dan gayu ba dan mai inganta akan addini ba eh dabbobin da suka tabbata suna da guba a baki wannan kuma sai a kauce musu kamar kyanwa wani lokacin an ce akwai guba a bakinta duk da ita kuma ya halarta in ta sha ruwa ko a karkata mata amma an ce akwai guba da take fitowa daga bakinta in ya tabbata akwai gubar kar a ci kamar kare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in yayi lallagi cikin abin sha to a zubar da wannan ruwan kuma a wanke sau bakwai a hada kuma na farkon da ƙasa wannan sai kai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan da wannan kuma duk sauran abin da yake da alaka da dabbobi ba wata matsala insha Allah ta'ala na eh fitsarin doki ya naman doki me ma tambaye ka na ko fitsarin sa najasa ne ko ba najasa ba eh insha Allah fitsarin doki ba najasa bane ba wanda fitsarin sa yake najasa ba a sallah a turkin sa shine rakumi shi kaɗai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a gurin da ake turki shi shi ma ba dan fitsarin sa najasa bane ba dan kashin sa najasa bane sai dan shedanu suna zama a gurin da yake fitsari da kashi inda abu ya fara kuma yake kwana to in kana da buƙatar aljanu kalfiyan to ji ka gurin ka zauna eh kalfiyan zaka same sa wannan guri din eh wallahi a'lam na'am na'am sai ka je ka ba shi hakuri ka ce na ga kana mun gaba ba su abin da na maka amma mu hakuri ne ga ku juna in na ma ku kure a yafe mu in za ka iya kenan yasa musulunci ya ce wanda ya fara yin maganar shi ya fi girma shi ya fi daraja ya fi martaba so da suke gaba wanda ya fara danne zuciyarsa ya je ce wa da kai hakuri to ya fi daraja a wajen ubangiji na'am na'am akwai shekaru da aka yanke na maraya an yanke shekaru na maraya man kafin ya kai matsayin balaga ko ya kai karfin sa ya kawo eh mutum ya kai shekara goma ya takwas ya gama sakandare kato da shi a gari yana wanka ya tace kai ya zo gindin miya ya zauna kuma ki gaba da kimansa mara ai an wuce wannan gurin ai dan miji din yaro da yake marhalar primary yake marhalar sakandare wannan shine maraya amma ya gama sakandare school matsawar da nutsuwarsa hata dukiyarsa da ake rike masa a maida masa dukiyarsa shi da kansa ya nemi abin da zai rike kansa da shi shine wannan ya fita daga mahalarsan maraya in dai ya kai sha takwas sha bakwai wani lokacin sha biyar ma in dai ya kawo wayo zai iya neman na kansa yake na fita daga sahun maraya sai dai a haɗu da shi kuma a rike juna gaskiya ba wata matsala insha Allah الله تعالى ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين